نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله يومنا شابي وجب جمادى اولى وجمادى الاخره هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا دليل حدود 47 wanda ya daidai da biyu a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al-usulul talata mun tsaya daidai ayar da malam ya kawo min ayatihi al-layl wan nahar shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Malam ya ce wa ƙaunuhu ta'ala da kuma maganar Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakun bulwaru yadda falafar samawaci wa ta'abba, bisittaci ayyamin filmastawa ala al'amshi, yau shi lailar na hawa ya kulubuhu hatifan mashamsa wa ƙamara wa nujuma musakharatin bi amri, ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah ta'ala ya ce inna rabbakum lalle malicinku ya ku mutane Allah shi ne Allah wani Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wanda ya halicci sammai bakwai kuma ya halicci ƙasai guda bakwai fi sittati ayyam Allah ta'ala ya halitta su a cikin kwana shida. Mana ya samar da su babu su cikin kwana shida Allah ya samar da su. Kuma ya tsara su ya yi su da kyau, ya kyautata su ya yi su da ƙarfinsu da cikin kwana shida. Kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Fusilat قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله سبحانه وتعالى yace shin lalle ku kuna cewa da Allah wanda ya halitta ƙasa cikin kwana biyu ƙasar nan da muke taka cikin kwana biyu Allah ya halitta ta wa taj'aluna lahum andada kuma kuna sanya wa Allah ta'ala kishiyoyi kuna cewa Allah yana da kishiya yana da iri yana da waɗanda suke daidai da shi alhali shi Allah shi ya halicci duniyar da wanda suke kanta ba shi ya halicce ta kuma cikin kwana biyu ya halicce ta Allah ya ce wanda ai shi ne Allah mahaliccin komi da kowa zalika rabbul alamin wannan shi ne Allah mahaliccin kowa وجعل فيها رواسي من فوقها kuma Allah subhanahu wata'ala bayan ya halicci ƙasa sai ya sanya mata duwatsu daga burbushinta wa qaddara fiha aqwata Allah subhanahu wata'ala wa baraka fiha Allah ya sa albarka cikin ƙasa bayan ya halicci ta ya sanya mata albarka bana ne wuraren noma da ya ƙorabu ya gula biyu ce kuna da ciki ta albarka da Allah ya sanya mata ke ya sa zinari ya sa azurfa ya sa man fetur ya sa karafuna ya sa komai a ciki sannan Allah ta'ala ya kawo duwatsu kan tara kan tara ya aza su mata domin su rike ta an tabi da biko dan kattali tana motsawa da su rike ta zamanto turaku ne ga kasa wal jibala autada Allah ce shin ba mun sanya duwatsu su zama tutura ko ga kasa ba? Wa kaddara biya ka wata kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara abincin da za a ci. Tun daga lokacin da Allah ya halicci kasa, har zawwa tashi alkiyama Allah ta'ala ya iyakance abin da za a ci abincinta gaba daya na mutane da kwari da dabbobi da tsuntsaye duka duka Allah ya riga ya kaddara shi ya iyakance shi ba za a ƙara ba za a rage ba yarbati ayyamin a cikin kwanaki hudu sawa'in sa'ilina daidai suke ga masu tambaya masawa ila samai na Allah ta'ala sai ya nufi sama wa hiya dukhanun alali sama tana hayaki fa qala laha sai ya ce mata walil ardi tiya yace ma kasa ku zo qala ta ataina qawlan aw kara ku zo da da'a ko kuma ku zo da rishin da'a ko kuna so ko ba ku so qala ta ataina ta'i'i sama da kasa suka ce mun zo muna masu da'a fa qadawunna saba samawati fi yawmi sammai bakwai su ma sai Allah ya halicce su cikin kwana biyu auha rabbuka Allah subhanahu wataala yawai yawahi zuwa ga kowace sama ma'ana dai Allah ta'ala ya halitta sammai bakwai daga sai bakwai da duk abin da zai faruwa a cikin su cikin kwana shida ƙasa ta ka ɗaukan ma kwana hudu sama kuma ka ɗaukan mata kwana biyu ita ma ƙasa ita kaɗai an halitta ta ne cikin kwana biyu abubuwan da aka aza a cikin ta su ne su ma kwana biyu don hada sun zama kwana shida Allah da ya wannan shi ne abin bauta ko na Allah wanda yake yi haka tun mastawa alal arsh sannan bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi ko kuma ya ɗaukaka akan al'arshi al'arshi halitta ce babba saman ta ba komai sama al'arshi sai sarari ita ke rike da duniya al'arshi shi ne rike da duniya saman shi ba komai sai saro da Allah kawai sai sarari kawai ya fi komai girma ya fi duniya da abin da ke cikin duniya girma al'arshi babban halitta wa Allah ta'ala ya ɗaukaka a kan shi ɗaukakar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san yaya Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi sai Allah babu wanda ya san yadda Allah ya ɗaukaka a kan al'arshi sai shi Allah su hana wuta. Wannan ita ce aƙida ta ƙwarai. Za ka tabbatar da ɗaukakan Allah a kan al'arshi ba tare da kawo yadda ya ɗaukaka ba. Ba tare da ba da misali ko kwatanci ba ko yadda aka yi amma saboda babu wanda ya gani sai shi. Saraka haka ake yi kuma a wuce ba tare da an tsaya an mutane ba dan duk wani bayani halaka ce bada ne bayani shine kace Allah ya daukaka akan al'arshi daukaka wadda ta dace da girman Allah subhanahu wataala yadda yake musulmi sun sabani wurin fassara al'arshi da ko kuma fassara daukaka ko daidaito Allah akan al'arshi ko suna fassara Allah ya mamaye al'arshi wasu kuma suna basara ya ɗaukaka wasu kuma suna cewa ya daidaitu daidaituwa wadda ta dace da girman shi suna cewa ba tare da ya taɓa al'arshi ba ba zaune saman shi ba ba kama shi ya yake ba a yadda ya gaya ma haka za ta hudu ba kuma wani bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa ya daidaitu akan al'arshi wannan shi ne wuri na farko إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش شنو ولي نبرد في القرآن إن كان تاسو daga sama zuwa ƙasa wani na biyu in suratu yunus haka aya take ita ma inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh daidai take da wannan ayar da muka karanta sai dai gaba ne suka saba can sai aka ce yudabbirul amra ma min shafi'in illa min ba'dihi dalikum Allahu rabbukum fa'budu fala tadhakkaru nan kuma sai aka ce yughshil layla an-nahara wa yatrukuhu haqiqa wani na uku shi da cikin suratu ar-ra'd can ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma stawa ala al-arsh wani na hudu ar-rahmanu ala ya rushe tsawa cikin suratu fahim sai wuri na yawa wuri na biyar shine ina cikin suratul furqan الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا ولين شدة سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ولين بقي شيني ولن نقسم قوة ولن سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كده ولينا كرشولينا بقى لذلك استواء الله سبحانه وتعالى استواء ليه لذلك لجرم الله sai sa aka tambayi babban malami imamu malik aka ce menene istiwa'i ya ce to istiwa'i sanan ne al istiwa'u ma'lum wa kayfu majhul wa su'alu an bid'ah da daidaituwa sanar naci amma yaya Allah ya daidaitu ba wanda ya sani amma irin tambaya da wannan kaci yaya Allah ya daidaitu za ka zama yaya ne Allah ya daidaitu ba ya taba zuwa gani yace tambayar biyu a cikin masa kai tambaya Allah ya gaya maka ya daidaitu shi ke ko ya daukaka istiwa yana daukar ma'ana al-ulu wal irtifa kuma yana daukar ma'ana al-istiwa wal ma'lum daidaitu wanda dai aka sani din kamar haka ka daidaitu ba amma shi Allah ka san komai na shi ba irin namu ba to ma la laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir komai namu da da Allah ba iri ba muna gani Allah na gani amma ganin mu ba iri ba muna ji Allah na ji amma jin mu muna da ƙari Allah na da ƙari ƙari mu ba iri ba muna da izza Allah na da izza izza mu ba iri ba ce komi namu da Allah ya sha bamban walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kama da Allah ta ko ina hal ta'lamu lahu samiya ko ka taba sanin wani tsara ko wari ga Allah Allah bai da wari shine mahalicin kowa da kowa kowa bawan shi Allah ya samu dace Insha Allah ta ya ce yughshil laylan nahara Allah yana sa dare ya rufe yini yatlubuhu kuma daren yana neman yini hasisan da gaugawa bana da zarar lokaci yayi zaka ga dare da neman bi ya riba yini kawai ya bada haske shi kenan kuma sai gobe da gaugawa lokaci na yi ba wani ba a wata wata ba a yi ba a saurarawa wa shamsa kuma Allah ta'ala shine wanda ya halicci rana wannan dai rana da muke gani wal qamara da kuma wata Allah ya halicce shi wani juma kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci taurari musaffaratin dukkansu Allah ta'ala ya halicci su horarru ne bi amrihi da umarnin shi dukkansu gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya yi su ne saboda mai amfanin mu dukkansu gaba daya suna amfanin mu muna cin amfanin su ko mun sani ko mun sani ba ala ku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce shi kadai ba mai halitta sai Allah ba wanda ya halicci duniya sai Allah ba wanda ya halicci mala'iku ba wanda ya halicci aljanu ba wanda ya halicci mutane ba wanda ya halicci tsuntsaye duwatsu da sauransu halitta dai gaba daya babu mai yin sai Allah kuma abin da ake cewa halitta shine samar da abu babu shi kamar da Allah ya kawo mu duniya da can ba mu yau ga mu ga mu nan birjik kamar yadda Allah ya samar da rana da babu ita Allah ya samar da wata babu shi ma'ana dai samar da abu bayan babu shi shi yake ce ma halitta kuma halitta tana ɗaukar ma'anar canza abu sauya abu daga wani abu zuwa wani kamar yadda na adam yana ya ɗauka wannan iccen ya sare shi ya maida ya katako ko kaga daga icce ya koma ne katako to kuma katako daga nan sai a maida shi ne sai a maida shi kwaba ko a maida shi kujera ko a maida shi tabu ko a maida shi armuwar ko a maida shi kwafes ko wani abu ne da ake so ko a maida tabu da rubutu duka katakon ne aka yi jami asali yace ya kabe da katako shi ma wannan halitta shi yasa Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina Allah shine mafi kyawun masu halitta kaga akwai masu halitta amma ba irin halitta Allah shi Allah ta'ala yana abin shi ne za ka ɗauka ka yi halitta shi kuma na ne yake ɗauka yi kai kuma na shi kake abu domin ce na Allah ne Allah ya halitta shi ka mai da ka ja ku ka je kai naka mana kirkiro wani naka kawai kar ka taba kayan Allah ba yi domin duk duniya gaba dai komi da ke cikin duniya na Allah ne da saboda haka kana halitta Allah na halitta to amma Allahu asanu khaliqi Allah shine mafi kyawun masu halitta ba mai halitta sai Allah subhanahu wata'ala wal amru shi yasa Allah ta'ala ya ce fara'aytum ma tubun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun Allah ta'ala ya ce shi kuwa da labarin ruwan da kuke zubawa a cikin mahaifin matanku ku ne ke canza wannan ruwan daga ruwa zuwa jini daga jini zuwa tsoka daga tsoka zuwa kashi ko ku Allah subhanahu wataala shine wanda yake sauya shi daga ruwa zuwa jini ku gaya mana Allah ya ce nahnu qaddarna bainakum al-mauta wama nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون saboda ga Allah ne mai Allah ne mai canza abu daga wani abu zuwa wani shi kadai ne bai da abokin tarayya wala amru haka malamari na Allah ne shi kadai Allah ke sawa ne Allah ne mai bada umarni ba wani ba umarni na Allah ne kamar yadda tun da shi halitta da kuma shi ke cewa shi cewa ga ibada nan ku karba kuma ga yadda za ku yi ta babu wani wanda zai tsara maka ibada in ba wa shi ba Allah ba saboda ni saboda duniyar ta yake baraka da wuka da nama duka na Allah tabarakallahu albarkar Allah subhanahu wataala mai yawa ce ta yi yawa abin da ake ce ma albarka shine abu kaɗan ya koma mai yawa in Allah subhanahu wata'ala kana neman abincin da zaka ce in Allah ya baka kilo daya ba ya isa gidanka amma sai kaga ya kai ka kai gida kuma kowa na cewa Allah abinci mun koshi in Allah ya ga dama manzo Allah ya ce abincin mutum daya yana isan mutum biyu abincin mutum biyu yana isan mutum biyu abincin mutum ko yana isan mutum biyu ta abin da zaka ce kai gane to ku bi kuna yi shi domin albarka ce idan Allah ya cire mai albarka kana iya cin naka kai kada ya ka ce kayan mubi gaskiya ba ne ba ne muka ci mubi za mu kushi ba sai ka kai kai ma ka ci ko minti goma ba ka ce wallahi yin wani kici ta Allah da yi maka shi da ba saboda bi saboda Allah ya cire albarka albarka ba ta taba sauka cikin wani abu ɗan kaɗan ba sai ta bi da mai yawa in kudi ne haka nan in Allah ya sa kana neman su da yawa baka wanda ka samu in Allah ya sa albarka sai su ma aikin mai yawan da kake nema haka rayuwa in Allah subhanahu wataala ya sa maka albarka cikin rayuwanka sai ka ga kaya abin da mai shekara ɗari zai kai kuma daga shekara hamsin rabin shekarun shekarun shekaru amma saboda Allah ya samu shekarun ka albarka ka yi irin abin da za a iya yi Allah ƙara mana albarka rabbul alamin malicin komi da kowa war rabbu malam yace ar-rabbu huwa al-ma'bud shine wanda ake bauta kalmar rabu tana da maloli da yawa tana daukan mahalicci mai halitta tana daukan asayyidu shugaba tana daukan almaliku mai mulki tana daukan manan almuslihu mai gyarawa mai tarbiyya ko mai tarbiyya ai gyara yake tana daukar waɗannan kuma tana daukar ma'anar sahib mai abu mai ma'abuci kuna ganewa ku ana iya ce ma mutum rabbul abd mai gidan bawa a kalmar rabbu ce amma ba ana nufin Allah ba ana nufin bawan ka kai mai gidan shi kuma ana cewa rabbud dari mai gida wanda yake da wannan gidan sahibud dari kuma zo sai a ce sahibud dari kuma so kuma sai a ce mi rabbud dari da larabci rabbul bait rabbus sayyarati rabbul darrajati mai mota mai moto rabbul mali mai kudi laka ba mu kudi masu albarka bisa ya bari amma shi Allah idan an tashi ana iya ce mai ar-rabbu kawai shi kar yake ce mai ar-rabbu ai shuru amma duk lokacin da za a ce ma wani Allah rabbu to sai an raba da wani an ce rabbu kaza mai kaza amma shi Allah kawai sai a shiru a ce rabu saboda shi ne mai komi da kowa to ma'anar rabu din shi ne huwal ma'bud rabu daga kalmar rububiyya rububiyya shi ne aikin Allah subhanahu wata'ala halitta da kashewa da rayawa da ba da arziki da mallaka da komi to babu wanda yake da wannan sai Allah kenan Allah shi kada yake bauta ma ba da shi da kowa domin baya da wari baya da tsara baya da tafara kowa bawan Allah duk girman halittar Allah gaba ɗaya bayan Allah ne mala'iku bayan Allah ne mutane ma bayan Allah ne haka na annaba ma dukkan su bayan Allah ne ba abota mu kowa sai Allah Allah ya samu dace wa dalilu qawluhu ta'ala mala yace dalili shine wadan Allah subhanahu wataala dalili akan cewa ar-rabb wal ma'bud dalilin wannan magana shine magana Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu Allah yace kai mutane wannan shine kira na farko a cikin Qur'ani shine kiran farko da Allah subhanahu wata'ala yayi kuma sai ba kowa da kowa ba ce ya ku musulmi ko ya ku masu imani ba kowa aka kira kowa ya shiga cikin wannan kira da musulmi da kafirai dukkansu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum Allah ta'ala ya kira mutane cikin Qur'ani ya yi kira ya yi kira ya yi kira ya kira mu'mini ya kira mutane ya kira mutum ya ya kai wajen su nawa aka wajen su gari da wani abu yasa aka samu wani malami ya rubuta littafi nida'atul rahmani fil qur'an kiraye kiraye da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu ya ayyuhal insanu duka sai cirke sai ya fassara su shine Abubakar Jabir al-Jazai wani malami daga cikin malaman haramin Madina mai littafin Minhajul Muslim mai littafin Aisarut Tafasir mai littafin adal habibu ya muhibbu sai rubuta littafi ne da adal rahman kiraye-kirayen da Allah ya cikin ƙur'ani ya samu ke su gaba ɗaya musu littafi in ya kawo aya sai fassara ga amanarta kuma ya kawo ta binta ta hukun tasiri ya ƙari gaba ɗaya mutane na ƙoƙari lafiyar sai saka musu rana duk ƙoƙarin sauƙaƙa ma mutane ilimin addinin musulunci ne an cirke maka ya kiraye-kirayen da Allah ya mutane da mummune da sauransu duka aka cirke maka ga suna an ware masu sai ka haddace su kasar su nawa ma Allah ya kira wa Allah ya ce ya yi wannan su ya ku mutane ko ya zudu rabbuk su bauta ma Allah wanda ya halice ku kaga kenan ar-rabbu shine ne al-ma'bud domin Allah ya ce o budu rabbakum ku bauta ma wa mahaliccin ku Allah ina Allah matsayin shi gare mu shine mu mota mu mu kare ta shi da ita shine kawai tsakanin mu da Allah Allazi khalaqakum Allah ta'ala wanda shine ya halice shi ya samu guda babu walladina min qablikum kuma Allah ta'ala shine wanda ya halici waɗanda ke gabanin ba ku ba al'ummomin da suka wuce ku gaba ɗaya Allah ya halicce su an yi al'ummomi da dama sun wuce ba ku da kowa ka fara ba ballantana a ƙari da ku to da su da ku duka Allah ne mahalicin ku gaba ɗaya la'allakum tattaquna domin ku samu tsoron Allah subhanahu wata'ala mutum ba zai zama to mai tsoron Allah ba sai ya kare ta Allah da bauta sai ya bauta ma Allah shi kare sannan mutum zai zama towa mai tsoron Allah mai tsoron Allah shine wanda yake bauta ma Allah baya wasa wurin bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba wargi ba gudu ba da baya a wurin bauta ma Allah shine mai tsoron Allah domin dama tsoron Allah shine yana yi bari na bari sai Allah ya ƙara fassara sunan shi yace allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah ta'ala wannan wanda ya sanya muku kasashin kudaddiya alam naj'alil arda mihada Allah ta'ala ce shin ba mun sanya kasashin kudaddiya ba wal arda farashnaha fa ni'mal bahidun Allah ce kasa mu ne muka shimfida ta to kuma madalli da mu masu shimfidawa Allah ya sanya muku ƙasa firash firash shi ne shimfiɗa shimfiɗa da za ka yi ka kwanta ka huta haka Allah ya maka ƙasa Allah ya gaskiya sai ka iske mutum shimfiɗa da ƙasa yana ta kwana ba ba keso ba agalimi ba tabarma ba gado kawai ya yi kwanci bisa ƙasa musamman da yanzu abubuwa shekarun baya da babu wadatar shuguru mutane waro su mutane kawai sai kwakwance ga ƙasa kawai suna huta yanzu ne da abubuwa su dai sauki madajin sai kama ta yaza takalmin shi haka kawai ya yi matashin majalisa da rana kawai na ta kwali daga ƙasa ko ba haka wani shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ita shi da kamar shinhida take gari muna shinhida ta mu kwanta mu yi bacci mu to Allah ta'ala wanda shi ya sanya muku kasa shinhida shine za ku rubuta ba wasamaa bina'a ita kuma Allah ta a sama Allah ta'ala ya halice ta gini ce mai karbi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce amis sama'u banaha shin ku ne mafi karhin halitta ko ko sama da Allah ya gina ta والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Allah ya ce sama mun halicce ta da ƙarfi mun halicce ta halitta mai ƙarfi kuma lalle mu masu faɗaɗa ta ne haka Allah ta'ala ya yi ma sama halitta mai ƙarfi wasu samari wa ma banaha ko ba Allah ya faɗa haka ba samari wa ma bana Allah ya ce ya rance da sama da abinda ya halici sama da shi abinda ya gina sama da shi raka sama gini ne Allah yi gini ne mai karfi don ya ka gina ta da ikon shi suminti ne kasa ce burguna ne wani irin sinadari ne babu wanda ya sani sai shi Allah kuma ga sanan shekaru a ruwa ruwa sai yawa ba ta taba wadawa ba alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما تري في خلق الرحمن التفاوت Allah ta'ala ce ba za ka ga bambanci a cikin halitta Allah ne rahama har je albasara hal tare yin foto Allah ta'ala ce ka ƙara diba da gani ko ka ga wasu cawogi ko wasu hudori ga halitta sun diba da kyau ba diba da kyau ka gani akwai inda za ka ganin wasu hudori ko su cagogi ko ta tarɗewa ko wata baraka sun marci ilbasara karrate nan ka ƙara dibawa da kyau har sau biyu yan kalib ilaika albasar khasiya idanunka za su dawowa sun dishe sun gaji da kallo wawa hasib sun yanke da kallo sun gaji ma ba su gano mi ba ba su gano wata baraka ba saboda iya halittar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanya sama bina'an gini mai ƙarfi. Allah ya ce da khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakin aktharan nasi la ya'lamun lalle halittar samai bakwai da kasai bakwai ta bi girma daga halittar mutane daga mutane akan kasar suke kuma karkashin sama din suke ko saboda ƙasa ta yi mu girma domin cikin ta muke alam na jarin arzo kifata ahya'an wa amwata Allah ya ce shi ba mun sanya ƙasa mai tattara kowa da kowa matattu da rayayyu ba qala fiya tahyawna wa fiya tamutuna wa mina tukhrajuna a cikin da za ku rayuwa ba ba da za rayuwa in ba cikin ƙasa ba kuma ciki za a mutuwa kuma daga cikin ta ne za a hiddo wani lokaci na daban mina khalaqnakum وبها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى Allah ta'ala ce daga ƙasa muka halicci kuma a cikin da za mu mina ko mu mutu cikin kashi tara da rabi da ɗigo wani abu na mutane duk ana sanya su ne cikin ƙasa wanda suke bacewa su narke cikin ruwa yan kaɗan ba su da yawa ko kura ko zaki ko damusa wani ya cinye shi duk ba su da yawa amma kashi tara da rabi da dubu wani abu dukkan su ana bude kasa ne a sa shi kaga da ita Allah ya halicce mu kuma a cikin ta yawa za mu koma kuma daga cikin ta na wani lokaci Allah ta'ala zai hito domin ya mana hisabi ya mana sakayya wa Allah ta'ala ya ce wa sama'a bina'an sai Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama ashe Allah shine mai saukar da ruwa daga sama ba ruwan ne yake sauka da kanshi ba Allah ne yake sa ya sauki in ya tashi daga kasa ba yaje to Allah ne yake meno shi kuma Allah ne yake daukar shi ya kai sama da inda yake tashi daga kasa ya kai sama dan to Allah kuma shi ke meno shi kuma shi ne ya tada shi shi yasa Allah ta'ala cikin suratul waqi'a yace ma mushrikai kafirai waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba a fara'aitumul ma'a alladhi tashrabun ku bani labarin ruwan da kuke sha din nan a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun ku ne kuka saukar da ruwa daga gizagizai ko ko mu ne muka saukar da shi ashe kaga babu wanda ke saukar da ruwa in ba Allah in ma yi wata dabara an yi wani azanci a saukar da shi to sai da taimakon Allah idan Allah bai yarda ba a saukar da shi Allah ce da wannan sha'u ja'alnahu ujajan da mun ga dama ma sai mu mai da ruwan mai gishiri ba sha ba ba da ta shi ruwa dan ba ku gode ma Allah to azza min as-sama'i ma Allah ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da ruwan da Allah ta ya do maku ciyawu da tsirrai da shirkoki da biyan itace don ya zama to arziki gare ku. Ko ba haka ba? Idan aka ce ma damana ta shiga, Allah ya saukar da ruwan sama, to shi kenan. Dan adam ya samu wani sabon arziki kuma. Dama cikin arziki Allah ne to wani ya samu kuma. Dan wani daga nan ya hai. In sha Allah ga kaka sai ya duku sabuwa amarya saboda ya samu kuma. kowa haka wani wani sai ya faɗi da gida wani sai ya sake huta wani sai ya sake hutu wani ma sai ya aure bi wani kwanka ta da kuma ƙarshen ta kai ya gama su rana daya arziki ne sakamakon damana arziki yake samu kaga wani ya yi buhu dubu na hatsi ya yi buhu dubu na masara buhu dubu na wake ga yana ya ga samu buhu dubu goma in kare wannan ma dan karen ne yana bawa Allah yana bada labari ya samu buhu dubu saba'in na masara ba kare bai ce ana cikin lissahi ne yanzu an kai ga buhu dubu saba'in ko ba shi kadai ke noman ba kaga noma arziki ne kuma tushen arziki ji ba haushi saboda Allah ya ce rizqan lahu a ga haushi akwai hikima bai san aya ba amma kuma sai ya yi kuma sai ka gani ka tare an dace kuma tushen arziki Allah kara mana arziki amin wala tajalu lillahi andada kada ku sanya wa Allah subhanahu wataala kishiyoyi wa antum ta'lamun kuma alhali ku kun san Allah ta'ala ba da kishiyoyi shi kadai ne duk waɗannan abubuwa Allah kadai su ba da abokin tarayya qala ibn kathir babban malami ibn kathir wani babban malami ne da aka yi nan da shekara 600 da wani abu da suka wuce ana ce mai ibn kathir abul fida isma'il ibn kathir mai littafin da ake ce mai tafsirin qur'ani azim wanda ya shahara da sunan tafsir ibn kathir ya rasu shekara ta 774 mun malami makarancin qur'ani sai kana karatun tafsirin da za ka gane lalle makaranci ne da ya zo basara aya duk irin wannan aya din sai ya kawo maka ita a wannan wurin nan ya fassara ma ita wannan aya da ya fara da ita kuma duk wani hadisi da yake da alaka da wannan aya sai ka ya kawo maka tafsiri ne mai kyau majistar ɗita da ne ta larabci kan littafin shi Karaka na san littafin da kyau. Rahimahullah. Allah ya masa rama yana littafai da yawa shekara biyu da ta wuce mun sauke littafin shi. Mun sami majistar ko? Me majistar? Master. Da larabci yana cewa al-magister. Karin cikin addini ma akwai master akwai doctora. cikin harkokin addini kamar yadda na kula duniya ko mu ma namu na addini so namu gaba daya duka namu ne gaba daya ba nauyi kare ya kara bi da ta wuce mun sauke littafi al-usul fi siratul rasul littafi ne da yake bayanin tarihin manzala karami mun karanta shi nan mufida yana da littafi wanda yake ce ma albidayatu wan nihaya farko da ƙarshe littafi ne tun daga farkon duniya ya dauko tarihi har zuwa zamanin rayuwar shi shine littafi tun daga farkon duniya abinda Allah ya fara halitta ya tabiyawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk tarihin annabawa gaba ɗaya kana so ka gare shi gaba ɗaya ka fahimce shi gaba ɗaya kowane annabi kudi ya samu wannan tarihin cikakken tafaki duk tarihin sahabbai gaba daya duka a kuma zalla gaba daya su dubu dari da abu da akwai su littafi ne wajen guda talatin ya ta karatu sai ka gaja sai rayuwarka ta kare ba ka san ke shiga duk tarihin tabi'a ya akwai duk tarihin tabi'u tabi'i na akwai tarihin tabi'u tabi'i tabi'i na akwai duk malaman duniya gaba daya akwai tarihin su da malaman kirki da malaman banza duk akwai tarihin su kowa ya ba shi haƙi shi ya kawo tarihin kowa abinda kai na kwarai ya kawo abinda kai na banza ya kawo hazzawa malaman zamani shi da duk wani sarki da ka sani an yi duniya sarakunan duniya gaba daya da na kirki da na banza da akwai su cikin wannan littafin tarihin su hazzawa zamani shi a littafi ne shi yasa ya sanya mai albidaya wa nihaya albidaya warko wa nihaya da kuma ƙarshe alamar ƙarshe mai kyau. Alkhaliku da yadda ya shiga ya ce mai halitta ga waɗannan abubuwan wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya saukar da ruwan sama kowal musta haƙƙu da ibada shi ne wanda ya dace a bauta mishi. Allah samu bauta mu Allah ne Allah ka saya mu cikin bayan ga na kwarar ka samu kare da duniya lafiya ka ba mu imani ya Allah tabbataccen imanin da za mu mutuwa da shi ya Allah amin amin abinda muka bada daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka samu gyara. Na'am. Wa mai hukunci a ce Allah yana ko'ina? Ba wani hukunci. Ayoyi ne na Ƙwarani, Allah ya ce wa ma abu. Yana tare da kwaye da mabutu da inda kuke. Kenan daga fahimta ayoyi wasu fahimci kawai sun tsaya akan haka Allah yake. Yana ko'ina saboda ya ce yana ko'ina tare da ku. su kuma suka ce da ilimi ne don haka dai sabani ne na malamai don haka don mutum ya faɗa mai ne na'am wai idan mutum ya ci kudin gwamnati ba na ya saci kudin gwamnati a yi lissa cikin barayi ko kuma shi cewa ya dauka ba tare da an bashi ba an kudin gwamnati sun yi haɗe wallahi da ka ɗauki kudin gwamnati gara ka jira gidan wani mutum kan saboda kudin gwamnati kudin kudin mu ne duk wanda ke nan yana da haƙƙi cikin su kana yin shari'a da ni amma kada da kudi na da ni da kai ne zabi akwai su wala na da kiyama Allah zai gwada wa mutane ce ga sunan tafiya su ya za ka biya su dukiyar gwamnati ta kowa ce kowa da cikin mai yana da hakika kaga ta mata shi ita ce babban sada Allah ya kiyaye na'am
mara sarka yake kusan kusan kusan kuka ciwon ga na tsaya na circulation to da stop din ba na jin gina shi akan mutum yana fara sarka a daidai don wurin amma yana fara hanzarin a tsaki yin sarka ne bara
a ita bara ai wai wuraren da ake tsayawa motoci su wuce wuraren danjoji wai tsayawa ya mutum ya tsaya masu bara wurin in ya tsoki sadaka ya ba su ana daukan kaman ya karfafa yin bara ne kan me kawo nan magana ita bara ya larura ce bara larura ce kuma galibi ne masu yin ta wannan wuraren za ka ga sun dace su yawanci sun dace wanda ka ga wasu tsohi wasu na kasassu to tsoho saboda Allah in ya tashi ba ya da kowa shi dai ba ya yi jinkari ba ya da sana'a saboda Allah ya biyo roƙo wani zai kuma kai baka kai gidan shi ka kai mashi ya za a yi saboda bari ka tsoho kai ma ka san ya tsuwa yake bakasun babban ciwo bane addini ita bara ba wai musulunci bai bai halatta mana mai jiyan ba amma akwai mutanen da dole a bar su sun tsuwa makahu saboda Allah in bai bara ba ni zai ka gaya mana abin da makahu zai in ka ce ka koya mai sana'a in yi sana'a ya yi abin ba mai sana'a ko ba haka ba masaki wanda dillan lankwashe yake saboda Allah mai tebara mai bida yadda yake asali kowa yana da dangi dangi kamata su kamar yadda larabawa da sauran kabilu suke suna tarannafin mutane duk wanda ya zo da wani nau'i na nakasa ana rungumar shi a sa shi ga jiki ba tsanin shi ake masu tsanan mutane wanda su kuma sun yi mu su ne su ne abin nan su ne abin da yamurai sun kashe ma mutum su saboda zai bata musu yi da ya kashe mutum da su kuma wanda ba su masauran kabilu sai su koye mutum bai da matsalar komi ta abin da yake so a mai ba ya hita ba ya shiga mutane da su kuma laraba inda suka yi da turawa su kuma an kayato da wani nau'i na ƙasa shi kenan kai tsaye sai a sa ka harkar ilimi ka zama babban malam ka samu ilimi kaga dole ka samu aiki kasashen laraba za ka ga makahi da yawa malam da yawa sai ka gaji da lissahinsu nina sudan malami uku makahi sun kanantar da ni guda ya koya mana karatun ƙwa'ani guda ya koya mana tafsirin alkur'ani guda ma ya koya mana tafsirin alkur'ani makahi ne ba su gani kuma wani hanyar da Allah bayani Allah yana ka wani abu sai ya baka wani da Allah yana maka idanu kuma sai ya baka basira ta zuciya ka hima masu idanu muna karanta mai yana mamu gyara ga mu da littafi wuce karatu yana mun fassara amma kuma yana gyara mu ko makawo aka haife shi aka yi tukar da shekara ta tara rabuna da shi amma radda na koma 2015 murya ta yi kawai wani suna shekara tara mun rabuna ina nan shi yana can kawai yana jin murya ta yace kai ga wani kamar wani nace ani ne ya koya mana tafsiri tafsiri ibnu kasir din nan shi ya koya mana shi wannan tafsiri na mutu ya koya ba ya gudu makaga ya zama aikacin makaranta ba ya bara ko ya samu aiki dota a biya shi zai koya muku karatu kuma in mun sallah asuba tare da mu yake kwana za mu bi layin ɗaki muna kawo mai karatun Qur'ani yana mu gyara masani ne sosai kuma shi ne limamin masallacin juma'a makarantar mu katon masallaci ne kamar sahaba shi ke limanci daren juma'a in ya fara sai an nan sai an daddabi shi lokaci ba ya ana ta hudu ba tarata ta magana ba da shi san zanci da an da ba shi ya sani su to bari mu tsaya da jama'a Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana alheri sai a jawo shi a daidaita shi kuma inda za a yi ba mu sanna kuma suna da yawa su don ba su da iyaka akwai wanda yake koyar da karatun Qur'ani kira'o'i na Al-Qur'ani daban-daban a cikin jami'a mu jami'atul Qur'ani ta Bakawu shi da yara su bayan mun dawo yara su makarancin abin ba kira'o'i gaba daya shi ne shugaban masu karantar da su ba ya gani yadda shi ma littafin da zai koya muku na kira'o'i Al-Qur'ani sai dai ku rage karantawa yana fassara mu yadda ya haka yana ta haka yana buge-buge haka yana ta muku shi yana ta muku bayani ko suna nan barkata an ba su da yawa da guragu duk za ka same su cikin jami'in suna koya haka mu ya kamata a samu mahita ba a hana a ba ka kashi a hana ka kuka saboda haka awa kashi ba zahi gari mu a cikin kai duka ya kamata in za a hana ka ba samu mamari a je gidanka ga ya gidanka yake ya ba min ka suke suna iya daukar ka suka kyale ka ko ko su ma duka haihuwar guzuma ne wani ba ya tada wani kama mata haka aiki amma a ka kara ganin mutane na bara ba a san yanayin su ba a san gaba ɗaya tun daga tushen sa sama duk talakawa ne ba mai komi in aka ce sai an ci da wannan to masu idanun ma ba su yi ci da kansu ba ne ba zan da baya da da sauran abubuwa saboda haka kenan ba wai koya ma mutane bara akwai ta larura dama Allah ta'ala ya ce misali wal mahrum akwai wanda ke roƙo akwai wanda aka hana labe ba ya roƙo mutum mai lahiya yana iya aikin ƙarfi ba ya roƙo ba ya bara domin mutuwar zuciya ce Allah ya kiyaye na'am
ranar juma'a yana ganin lokacin ana fasuwa na ganin yan agaji suna zagayawa ita wannan haka ya dace a sun
ya ce ya ga ranar juma'a yan agaji na yawon masallatai haka ana hudu ba su kuma suna yawon cikin mutane ba daidai ba ne da ana hudu ba komi sai da wani ba a sa ana hudu ba ka shaganta da wani saboda in kana yau ba ka sauraron me yake dai ita kuma hudu ba tsayawa a saurare ta wajibi ne kamar yadda ita ma sallar take wajibi da hudu ba da sallar juma'a duk ɗaya ne kana iya rasa a ce baka samu juma'a ba saboda baka saurari hudu ba da kenan ka ga wani aiki da zai shagar da kai ana hudu ba baka san ma me yake ba bai kamata ka yi shi da an ce liman ya ware wani wato kowa ne muri ya zai ba wani gyaran sau ba wani yawon neman taimako komi ya kare gabanin liman ya zo an ya isa in liman ya kare sallah kuma sai a ci gaba da neman na'am
sahun na farko wanda ke can bayan wancan kasan gasa ma ko shi ma sahun na farko shi ma sahun farko ne
sahun farko wannan bayan wannan ya katangai can wani wanda ya bina ya ketara wai shi ma na farko ne to na mine to waye limamin su can wani in kuma lissahi za a shi na nawa ne kenan an kare na lissahi a ce can sha ɗaya sha biyu Bara a kira sun nawa. الله أكبر الله أكبر الله